Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yau Asabar 26 ga watan Ramadana hijira 1442 daidai da 8 ga watan Mai miladiya 2021. Za mu ci gaba da sauraron tafsirin Alƙur'ani mai girma a zawiyar gidan Alhaji Aminu Muhammad za mu bashi abin magana ya bude mana da addu'a a karmakallahu bismillah
فاتح ما صلاة الفاتح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتنانه العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Alhamdulillah muna cikin jizu sani a cikin firiya da tafsir na maulan Musa ibn Faidati Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu shafi na 237 muna cikin suratul an'am za mu tashi aya ta 112 Malam Abdulmalik Khamis zai ja mana baki shehinmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna zai yi mana fassara akramakumullahu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدي والتع به بنظرة تأتي لنا بالزبل آه يوم أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته زادكم الله مغفرة وفيدة ورحمة وتوفيقا وسترا ورعاية بركة مدعزمي barkanmu da yau bismillahir rahmanir rahim wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukrufal qawli gurura ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون آه. الله تبارك وتعالى yana haƙurƙurtar da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana cewa da shi kama ja'alna ha'ula'i a'da'aka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka sanya su walid ibn mugira su abu jahali su umayya su utuba suka zama makiya gare ka to ba kanka farau ba kuma ba kanka za a ƙare ba kazalika ja'alna li kulli nabiyyin yadda muka sanya su suka zama makiya gare ka suna cutar da kai a kowane lokaci to haka nan muka sanya wa kowane annabi a lokacinsa a zamaninsa yana da maki wanda ke cutar da shi jalallahu li adam iblis farkon annabawa shine annabi adamu ala nabina wa alaihi salatu wassalam allah bai kyale shi haka ba sai da allah ya hada shi da maki wannan makin kuwa shine shedan wato iblis la'anatullahi alai waja'ala linuha kan'ana ibnahu sannan Allah tabaraka ta'ala ya hada annabi nuhu ala nabina wa alaihi salatu wassalam da maki makiyinsa shine ɗansa kan'ana waja'ala li ibrahima namrud sannan annabi ibrahim alaihi salatu wassalam Allah tabaraka ta'ala ya hada shi da sarki namrudu shine makiyinsa waje alali musa fir'aun sannan Allah ta'ala bai kyala annabi musa ba shi ma sai da Allah ya hada shi da maki sunan makiyinsa fir'auna waje alali isa yahud annabi isa ala nabina wa alaihi salatu wassalam shi ma Allah bai kyale shi ba sai da ya haɗa shi da makiya sunansu yahudawa waja'ala li muhammadin aba jahalin wa qauma Allah tabaraka wa ta'ala ya haɗa annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallama da maki sunan makiyinsa abu jahal da kuma sauran jama'arsa wa kazalika ja'ala li kulli siddiqin wa halum majarra to ba annaba kawai ba yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya hada Adamu da Iblis ya hada Nuhu da Kan'an ya hada Annabi Ibrahim da Namrud ya hada Annabi Musa da Fir'aun ya hada Annabi Isa da Yahudawa ya hada Annabi Salihu da Samudawa ya hada Annabi Hudu da Adawa ya hada Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da Abu Jahl da sauran maguzawan makka da yahudawa da dukkan makiya allah na duniya baki da to hakanan ya sanya duk wani wali siddiki shi ma yana da makiya tun daga farko zamanin siddiƙiya har zuwa ƙarshen duniya allah ba zai kyale waliyai su zauna lafiya ba tun da dai iyayensu annabawa ba su zauna lafiya ba to su ma ba za su zauna lafiya a wani bawan Allah yana cewa as-sayhatu min al-aduwi saudun min Allah yasjur bi hal quluba idza sakana ghayrahu zagi da kazafi da kage da hayaniya da makiya suke wa waliyai bulaliya ce daga Allah domin kada wali ya bari wani Allah ya zauna a zuciyarsa shine dalilin wannan hayaniyar tasu wa illa idan Allah bai hada wali da makiya ba raqadal qalbu fi zillil izz wal jahl sai zuciyarsa ta je ta samu gindin itaciyar san girma da waya sai ta kwanta don ta huta wa huwa hijabun anillahi ta'ala azimu wannan kuwa hijabi ne tsakanin wali da Allah kuma hijabin mai girma abu da hasali shazali Allah ya kara mar yadda yana cewa wata rana wani mutum ya cuce ni daga cikin makiyana dama ya saba zagina ya saba keta alfarmata ya cuce ni har sai da na ji miyau ya kasa wucewa makogorona saboda ɓacin rai da damuwa da bakin ciki sai kawai na ji wata murya amma ban san mai maganan ba wato hajibi yana cewa da ni min alamati siddiqiyya kasratu a'da'iha summa la tubali bihim min alamati siddiqiyya kasratu a'da'iha summa la tubali bihim yana daga alamar siddiqiyya mutum ya zama wali siddiqi yawan makiyansa yawan makiyanka yawan ala wato shine alamar gwada ka fara taka siddiqiyya ka fara taka siddiqiya abinda zai baka mamaki duwali yana da makiya amma siddiqi ya fi kowane irin wali makiya saboda daga annabta sai siddiqiya to wannan kusancin da yake da shi da annabawa shine Allah tabaraka wa ta'ala yake hada su wato su siddiƙai da makiya to amma makamin baya damuwa da mai cutar makamin makamin siddiƙiya ba ruwansa makamin siddiƙiya ba ruwansa da makiyan siddiƙi duk abin da makiya za su yi wa wali siddiƙi makamin ba ruwansa ba abin da zai canza shi ƙazafi ba zai canza makamin ba sharri ba zai canza shi ba ihu da hayaniya ba zai canza makamin ba yana nan yadda yake yana nan yadda yake waɗannan makiya kuwa su ne shayaɗin insi wal jinni wato waka zalika ja'alna li kulli nabi'in aduwan yadda Allah tabaraka ta'ala ya haɗa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da makiya to haka ya haɗa annabawa su ma da makiya haka ya haɗa waliyai su ma da makiya to waɗannan makiyan fa kala biyu ne akwai shaidanun mutane su ne maradatul insi wato tsagerun mutane tantirai 'yan duniya waɗanda babu allah a zuciyarsu sai duniyanci waljinni da kuma shaidanun aljanu su ne maradatul jinni wato tsagerun aljanu yuhi ba'dhum ila ba'din ay yuwaswisu ba'dhum ila ba'din sashen su yana yi wa sashe wahayi wato suna saka waswasi a cikin zuciyar yan uwansu aljanu suna sa wa mutane waswasi su kuma mutane su sa wa yan uwansu mutane waswasi akan annabi ko waliyin Allah da me suke saka wannan waswasi zukurfal qauli zukurfal kauli wato sai su rika kawata zantuttuka magana ce za a yi ta bakakirin sai a yi mata farin fenti sai a rika ba mutane duk wanda ya bude to sai kyamaci wanda ake so ya kyamata maganganu ne za su rika yi miyagu marasa kyau suna wawaitar da hankalin mutane akan wannan annabi ko kuma wannan wali a ce ya ce kaza ya yi kaza ya ce kaza ya yi kaza zukurfan kauri su rika kawata maganganu na ƙarya mumar wahahu min albadili wato maganganu ne mai kama da jirwaye da kamar wanka sai su yi wa maganar kwalliya su mata ado sai su rika raba wa mutane duk wanda ya karbe ta to sai ya ki wannan wali ko kuma sai ya ki wannan annabi gurura domin wato su wawaitar da hankulan masu ƙananan tunani duk mutumin da ya saurari maganan makiyan annabawa to sai ya ki waɗannan annabawa hakanan wanda ya saurari maganganun makiyan waliyai to sai ya ki waɗannan waliyai amma walau sha'a rabbuka ma fa'al duka wannan abubuwa da suke yi da Allah tabaraka wataala ubangijinka ya ga dama da ba za su aikata abin da suke yi ba alhi'a alhi'a al'iha almazkura wato wannan wahayi ko wannan waswasi da suke jefa wa ƴan uwansu da Allah ya ga dama da abin bai faru ba fazarhum ka rabu da su ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam da kuffara ka kyale kafirai wa ma yaftarun da abubuwan da suke kirkirowa min al-kufri na daga kafirci wa gairihi da waninsa mimma zuyina lahum na daga abin da aka kawata musu a cikin zuciyoyinsu wa haza kaga wannan qabla al-amri bil qital kafin a umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya yaki kafirai tilkal a'dawu kaga waɗannan makiya masu cutar da annabawa masu cutar da waliyai ƙiyayyasu manfa'atul lil abdi tana da amfani ga bawan Allah Allah ziktarahu wanda Allah ta'ala ya zaɓe shi li'annahu domin cewa su makiya yus'ijunahu suna ƙuntata rayuwar bawan Allah fayar ji'u ila khaliqihi wa bari'ihi sai ya koma ya zuwa mahaliccinsa wanda shi ne makaginsa idan mutane suna son ka ba za ka koma wurin Allah za ka yi ta zuwa wurinsu ne ana fira a yi firar 'yan siyasa a gama a yi ta 'yan kwallo a gama a yi ta motoci a gama a yi ta 'yan mata a gama a zagi gwamna a gama a zagi shugaban ƙasa a gama haka za ka ƙara rayuwar amma idan suna ƙin ka ba za ka zo wurinsu ba za ka zauna a gida kai zikiri kawai kai karatun alkur'ani kai zikiri kai salati saboda ba ka da masoyi a waje masoyinka Allah sai ka zauna kai ta ambatansa to a zahiri ne za ka kama kana da makiya amma a baɗini a ba ka da makiya san ka suke suka ce ka daina zuwa wurinmu mu dandalin gulma ne kai kuma na Allah ne ka daina zuwa wanda Allah baya so sai ka ga su kuma halitta suna san shi to sai su yi ta zumunci da shi sai a ta kulla cuwa-cuwa da ƙarya da yaudara da ha'inci da 419 sai a ta yi sai kuɗi su ta zuwa motoci kala-kala kai ta birge 'yan duniya mala'iku kuma suna Allah ya kawo kaurin Allah ya haɗa mu da kai to haka yake duk abin da kaga wato shaidanun mutane da shaidanun aljanu suna yi Allah ne ya ga daman ai haka ɗin walau sha rabbuka ma fa'aluhu kiyayyarsu منفعة لعبدالله الذي اختاره لأنهم يسجونه فيرجع إلى خالقه وبارئه kiyayyasu amfani ne da ita ga bawan Allah wanda Allah ya zaɓa domin suna ƙuntata rayuwarsa sai ya koma zuwa ga Allah ya koma zuwa ga mahaliccinsa fa innahu domin cewa shi bawan Allah laulan ya ji fil kauni man yuzihi lamala ilaihim bi tabihi da a ce bawan Allah wali bai samu waɗanda za su rika cutarsa ba a cikin mutane to da kullum za ka zo ka same shi a majalisa shi ma a zaune a bakin hanya ana cafta a faɗi wannan a gama a shiga wannan a gama wato 'yan duniya suna da ban mamaki wai za ka iska mutum yana can ɗaki bashi yana ibada su kuma suna nan suna tantiranci amma ba abokin ƙiyayya su sai shi shi yana ce yana ta kiran Allah su suna nan suna ta kiran gumakansu shugaban ƙasa gwamna minista ciyaman sanata mata motoci kudi da sauransu shi kuma yana ce yana ta Allah Allah Allah Allah Allah Allah yana ta kiran Allah amma shi ne babban abokin gabansu to shi ne shewar jallar ya ce da ba dan ya samu waɗannan mutane suna ƙinsa ba lamala ilaihim bi ɗabihi da ya karkata zuwa gare su da ɗabi'arsa wa lakta ɗahu shay'an min qalbihi da kuma yayi haka to da sun wabci wani abu daga cikin zuciyarsa shi yasa shewara ne ke cewa la ta ta'allaman iza ra'aita iza yatal khalqi liza khuliqta أجر الأذى منهم لي لا تركنا إليهم بل للإله فركنا أجر الأذى منهم لي لا تركنا إليهم بل للإله فركنا kada ka ji zafi ko raɗaɗi idan ka hango cuta daga wurin halitta kar ka taɓa gaba da wanda ka gaina cutar idan yana da hankali in an gaishe shi zai iya amsawa in ka gaishe ka gaishe shi amma idan wawa ne kar ka gaishe shi don makiya kala biyu ne akwai mai hankali akwai wawa wawa bakin jahili wanda shi bai ma san addini ba kwata-kwata bai san duk gabar duniya in an yi sallama ana amsa ta akwai wanda shi jahilcin shi bai kai shi wurin ba to wannan karka gaishe shi don kar ya cutu don in ka mai sallama bai amsa ba ya shiga matsala wuce shi kawai ba gaba kake ba ka taimake shi ne ba gaba kake ba idan ya zama akwai waɗanda ba su san rigimar ba a wurin kar ka miƙa hannu don kar a ga ka tsallake shi sai ka ce a jama'a salamu alaikum sai ka wuce abin amma kar ka zo ka ce salamu alaikum salamu alaikum kana zuwa kansa ya ki miƙa ma hannu ya tozarta ka a cikin mutane kuma ya tozarta addinin shi to irin waɗannan kar ka rika shiga lamarinsu Allah ya kulle su a cikin duhun jahilci jahilcin siyasa in ka matsa za su iya barin addini saboda kai to ka kyale su kawai waɗannan sai dai abin burgewan duk wanda ya kalli irin waɗannan kai kuma ya kalle ka ya san kai ne mumini su kuma zindiƙai ne kawai ba Allah ba duniya ba lahira ga bakin talauci ga kaskanci ga jahilci ga bakin ciki kaga mutum baki kirin ga talauci ga wahala ga kunci ga jahilci ga kuma bakin ciki a zuciya zulumatun ba a fauka ba ta ko'ina duhu ya lullube shi amma shi bai sani ba da ya yi mafarki kar ya biyo shi tashi ci an jefe shi da ya ga maciji a mafarki ko kunama ci an jefe shi kuma shi yake jifan kai saboda kullun tunaninsa kai kai kuma kullun tunaninka Allah kai da ka kwanta mafarki sai ka ga annabi sallallahu alaihi wasallama ko kaga shehu tijani ko shi ibrahim ko wani daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko kullum mugun mafarki maimakon ya lura cewa bakar zuciyarsa ce take gayyato mafarkin sai kuma ya ce wa jifan shi ake wal haqqu tabaaraka wa ta'ala kaga Allah mai girma da daukaka yuhibbu yana so an yamfari da bil qalbi Allah yana so ya keɓanta da zuciyarka Allah yana so ya shiga zuciyarka ya ga ba komai sai shi idan Allah ya shiga zuciyarka ya ga wani abu zai fita ya ce to na bar ma waɗanda ka zuba a zuciyar ni mawadaci ne su ne ba su da komai su rike zuciyar na ba su shi yasa kar ka bari wani abu ya shiga zuciyarka ba Allah ba ka sallama wa Allah zuciyarka baki daya fa iza kana jinsuka wa abna'i jinsuka wal aqarib haulaka idan ya zama 'yan uwanka da 'ya'yan dangi irinka da makusantanka a kodayaushe suna kewaye da kai ana fira muwafaƙi na laka sun yi muwafaƙa da kai abinda kake so shi suke so abinda kake yi shi suke yi abinda kake ki shi suke ki fi kulli ma tuhibbu a cikin duk abinda kake so to la tara minhum illa ma tuhibbu ba za ka ga wani abu daga wurinsu ba sai abinda kake so la budda an tamila ilaihim in ka ga mutum yana son abin da kake so yana kin abin da kake ki yana yin abin da kake yi dole za ka ji zuciyarka tana so ta karkata ya zuwa gare shi to shi yasa Allah ke kawo wannan gabar da wannan kiyayyar domin ku rabu kowa ya je aikinsa kamun wani shekaru in an haɗu kowa ya san matsayin shi dalilin kawo rigima tsakanin bayi kenan idan ana zaune wuri guda kowane irin nisa kai in kowane sakan za ka tashi sama a cikin sakan ka kai sama ta bakwai ka dawo to abokan zamanka ba za su ga cewa kai wani abu za a ci gaba da abin nan ne kawai amma idan kiyayya ta shigo gaba ta shigo har aka rabu baran-baran kowa ya tafi to bayan wasu shekaru in an haɗu mutum da kansa zai ce wa zuciyarsa wallahi wani ba sa ana bane saboda an daɗe ba a haɗu ba ba maganan dangantaka ko uwantaka ko zumunci ko abotaka a an riga an rabu kowa ya yi nisa a abin da yake yi magulmaci ya yi nisa a gulmarsa munafiki ya yi nisa a munafincinsa mabarnaci ya yi nisa a barnarsa mutumin allah ya yi nisa cikin fadan allah to daga nan sai a bambanci sai kowa ya san waye shi to idan Allah bai yi haka ba sai ya zamana wato babu bambanci tsakaninka da yan uwanka ko abokanka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa dangi amma ka kirga mutum nawa ne suka bi shi a cikin dangin nan saboda idan suka zo abinda za su kai ai dan da babansa da babana ai dan wane da dan gani ai da babansa da babana uwa ɗaya uba ɗaya ne ai yayana ne kuma annabi a dinga gaya masa wannan Allah bai yadda ba to sai kawar da su sai kawo waɗansu mutane su ne za su rika girmama shi in suka zo daga baya to sun san cewa wannan dan uwanmu ne amma ba sa'anmu ba ne to haka nan kuma duk wanda ya gaji annabi shi ma haka yake a yaushe wato waliyai suna gadon waɗannan bala'o'i na imtihani da ake samu daga wurin makiya har shi ibrahim radiyallahu anhu ya kawo a cikin littafin zakashifin albas ya ce shi umar huti ya faɗa a cikin rimahu shi kuma ya ciro daga bahar maurud cewa an rike alkawari a kanmu idan har muna so mu zama daga cikin jama'ar allah to mu gyara zuciyarmu idan muna so mu zama cikin jama'ar allah to mu gyara zuciyarmu duk mutumin da yake so yi takarar siyasa ya gyara halayensa in baka gyaru ba ran da ka fito takara sai an baka labarin auren babanka da babanka saboda siyasa kawai mutane ba za su yadda ka zama shugabansu ba ba su latsa ka sun ji nauyin ka to in dai dan siyasa da ya fito siyasa sai yana neman wata kujera ta kansila ne ko ta ciyaman ne ko ta dan majalisa ne ko ta gwamna ne ana ta keta alfarmarsa ana faɗin a har iyayensa sai an zaga sannan ya samu ya hau kujerar yaya wanda yake takara a fadin Allah yana neman kujera yaya za a kyale shi ya zauna lafiya to saboda haka ne idan muna neman wato mu zama daga cikin jama'ar Allah mu gyara zuciyarmu a bisa ɗaukar bala'o'i da imtihanoni da yawan inkari daga mutanen da suka sanmu da kuma jama'ar da ba su sanmu ba jama'ar da suka sanka su zage ka wanda bai sanka ba ma ya zage ka mutum ya zauna awa ɗaya garbi yana zagin ka sai ka zo wurin ya gaisa da kai kana tafiya a ce ka gane wannan cewa ban san shi a ce shi ne wanda kake zagi shi bai ma sanka ba an koya mai ne yana ta zagi amma bai sanka ba ka zo har kun gaisa ka tafi amma bai gane da waye gaisa sai ka tafi a ce mai ai shi ne wannan wanda kake zagi ne kamar tsohuwan nan zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo tana so ta ɗauki kaya ta kasa ɗauka duk saurayin da ya zo sai ta ce da Allah taimaka ka ɗora mu samari suka ki kowa sai ya wuce sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ta ce samari da Allah taimaka ka ɗora mun kayan nan da manzo Allah ya ɗauka kawai sai ɗora akan sai ya ce mu je baba in kai miki gida ita ba ta san shi ba da ya kai mata kaya gida ta ji daɗi sai ta ce samari zan maka nasiha ba ni da abin da zan baka amma akwai wani yana nan a garin nan sunan shi muhammadu yana nan yana batar da mutane yana kaza yana kaza yana kaza karkai da ka bi shi sai manzo Allah ce baba kin san shi ne tace a ban san shi ba ai ana gayi nan ana ta labarin sa ko ina yace baba ai ni ne tace kai ne yace tace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah saboda haka ba a so ka rika yin gaba da masu yin gaba da kai don koya musu aka su ba su san hakikar abin ba da watakila ma'amala ta gaskiya za ta haɗa ku da sun gane wanda ya koya musu makareci to idan ba ka yi haƙuri ba sai komai ya lalace to menene dalilin da ya sa mutane suke fadawa cikin mutuncin annabawa ko kuma cikin mutuncin waliyai su rika keta alfarmarsu saboda waliyan ne suke so su zama keɓantattun bayi a cikin fadar Allah shi kuma Allah bai ba da makani a fadarsa sai ya ga mutumin da bai neman matsayi a wurin wani to sannan ya baka nashi amma idan kana neman matsayi a wurin wani Allah ba zai baka matsayi a wurinsa ba to menene zai faru sai ya sa mutane su rika yi maka imtihani idan ya ga ka saba ka yadda kai dai Allah ka zaba to sai ya ce zo in baka amma idan ya ga ranka yana ɓaci kana mai da raddi kana sai Allah ya ce dama ashe kana bukatar wani abu a wurinsu je ka su baka me zaginsu zai maka me yabansu zai kara maka to shi ne dalilin da ya sa Allah tabaraka ta'ala yake yin haka domin jarabawa amma kafin Allah yi wa waliyai haka sai da ya fara yi wa kansa saboda duk wanda zai bi shi idan wani abu ya same shi in zai magana Allah ce a kai ni ma an kyale ni farkon abin da Allah ya fara yi sai ya sa waɗansu mutane suka ce Allah yana da mata yana da ɗa waɗansu suka ce ma allan uku ne waɗansu kuma suka ce ai hannun allah a sagale ki ya tara dukiya baya ci baya basu da makamancin wannan saboda haka idan wali zuciyarsa ta yi kunci saboda maganganun banza da ake gaya masa to tun da yana da alaka da allah sai a kira shi da waya selula daga fadan allah yana zaune zai ji kirrrr yana ɗagawa sai ya ji ubangiji yana magana da shi kai yanzu bai ishe ka abin koyi da mu ba an ce muna da mata an ce muna da ɗa an ce mu marwata ne an ce an ce an ce an ce dan an gaya maka wannan sai me me ka halitta mu muka halicci kowa amma an ce wai mu uku ne mu muka halicci sammai da ƙasai amma wasu duwatsu suke bautawa wasu itatuwa suke bautawa wasu wuta wasu ruwa amma mu ba mu damu ba sai kai da baka halicci ko da sauro ba shine ranka zai dinga ɓaci to daga nan sai wali sai ji ya huci in dai har Allah ma za a gaya mar haka to shi awa kenan to shi yasa Allah tabaraka ta'ala bayan ya ƙare da kansa sai ya dawo kan annabawa sai ya sa kowane annabi yana da wanda ya jarabce shi da shi annabi adamu alayhi salam aka hada shi da shaidan iblis annabi dawud aka hada shi da jalud annabi ibrahim aka hada shi da namrud annabi musa aka haɗa shi da fir'aun annabi isa aka haɗa shi da bukta nasar da dujal da yahudawa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam aka haɗa shi da abu jahal to haka annabawa kowanne da wanda aka haɗa shi a bayan annabawa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kowanne akwai wanda aka yi masa jarabawa da shi a cikin makiya shi yasa sai di alil khawas yake cewa da burgewa ne da bawan Allah ya kira bayi zuwa ga Allah su amsa su bi shine kamala to da annabi da ya dace saboda annabi ne bai da aibi misqala zarrati amma annabin ma ya kira wasu sun amsa ya kira wasu sun ki amsawa ballantana kuma wali waja'alna ba'dakum li ba'din fitna tunda ibtila'i ya zama sharafi ne a wurin Allah tabaraka wa ta'ala sai ya haɗa wa al'umman annabi tunda sun fi kowa sai Allah ya tattaro duk wani imtihani da duk wani bala'i da makiya suke wa mutanen Allah sai aka tara wa al'umman annabi baki ɗaya akwai abdullahi dan zubair sahabi ne idan yana sallah yana da kushu'i da natsuwa da tsoron Allah sai waɗansu makiyan shi sai suka yaya ta ca airiya ne wannan ne mazinaci ne ma kuma sahabi suka ce airiya yake duk wannan kushu'in ba don Allah yake ba riya ne ya za ku ce riya ce ku gwada ku gani a je a tafasa ruwan zafi in yi sujada a kwara mai ihu zai yi miƙe sai ko aka je aka tafasa ruwan zafi ya yi sujada aka kwara mai amma bai sa an kwara mai sai da ya sallama ya share goshinsa kawai sai ga fata ta biyo hannun shi sai da ya ɗauki tsawon lokaci yana jinyan kanshi sannan daga baya kuma aka zo aka ce ai ai mazinaci ne ma neman mata yake sannan akwai abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas allah ya jarabce shi da wani ana kiransa nafi'u dan azraku yana ta yayata wai abdullahi dan abbas bai iya tafsirin alkur'ani alhali abdullahi din nan manzo Allah ne ya masa addu'a Allahumma allimhu ta'wil Allah ka sanar da shi tawilin alkur'ani amma ya zo saboda kiyayya yana ta bin mutane yana ce musu wai Abdullahi dan Abbas bai iya tafsirin alkur'ani ba wai yana tafsiri ba ilimi akwai sa'adu dan Abi Waqqas shi ma sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallama shi ma Allah bai bar shi haka ba sai da ya hada shi da waɗansu jahilan kufa musulmai fa jahilai cikin mutanen kufa suka dinga cutarsa suka karshe sai suka ce wai a daina bin shi sallah bai iya sallah kuma shi ya ga annabi ya bi annabi sallah su kuma basu ga annabi ba amma suke cewa wai bai iya sallah akwai manya-manyan sahabbai ka duba sayyidina umaru yana gyara sahun musulmi a masallaci aka soka mai wuka a ciki ka duba sayyidina usman radiyallahu anhu yana karatun alkur'ani a gidansa aka haura katanga aka yanka shi ka duba sayyidina ali manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ni ne birnin ilimi aliyu ne kofar ilimi ko annabi yana numfashi idanuwa suna ganin shi aliyu yana da amfani balle annabi ya faku ba a ganin shi a lokacin da tsananin bukatar aliyu ta zo sai makiya suka hada wasu abubuwa aka sara shi ya mutu ka duba imamul hussein bayan an kashe shi aka yanke ka wannan duka aikin makiya ne wai dan ka gane wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayadin al-insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'd zukrufal qawli gurura amma walau sha'a walau sha'a walau sha'a rabbuka ma fa'alu walau sha'a rabbuka ma fa'alu waɗannan duka abubuwa ne da suka faru da annabawa sannan suka faru da kuma manya-manyan sahabbai kai abin har ya kawo kan su ma waliyai akwai abu yazid al-bustani za ku dinga jin labarinsa babban wali ne amma makiyansa sai da suka sa aka kore shi a garinsa so bakwai ana kore shi a kore shi ya dawo a kore shi ya dawo saboda wani mutum shi ne yake zigawa ana kiran shi husaini dan isa shi yake ziga sarakuna da ammawa da jahilan gari ya ta gaya musu maganganu har magana ta kai ga manya sai a ce to a kore shi ba a daina wannan ba sai da shi wannan mutumin ya mutu sannan suka kira shi suka girmama shi suka ce dama wani ne ke samu hakanan zunnunin misri shi ma waliyin allah ne an kore shi daga misra zuwa bagdad hannunsa a dauri kafarsa a dauri ana jan shi a ƙasa har bagdad kuma wali ne babba bayan an kore shi mutanen misra suka fito suna jifan shi ana cewa lalle a kore shi zindiki ne kafiri ne zindiki ne kuma wali wai don ka gane duk abin da ana ma waliyai ba wai ka'ida a waɗanda suke haɗa abin malamai ne waɗanda ake ganin girmansu amma su malaman gwamnati suna da kwaɗayi a hannun mutane su suke da alaƙa da mutane su kuma su ba su da alaƙa da kowa in ka gan su gidansu kaje ba za su je maula gidanka ba to tun da su waɗancan da su ake da alaka su suke faɗa a ji to sai su koya wa mutanen gari ƙin bayan Allah waliyai to haka aka yi da muhammadu ibn al balki shi ma an kore shi daga garinsa balha saboda mazahabinsa mazahabin ahlul hadisi ne su kuma suna barin ayoyin sifa a yadda suke a bisa zahirinta babu tawili babu tawili yadullahi fauka aidihim da sauran makamantan irin waɗannan ayoyi suna barin ayar yadda take babu tawili suna cewa ba a bincike a bisa ilimin Allah a cikin irin waɗannan ayoyi to wannan ne sa aka ce a kore shi a garin lokacin da aka fitar da shi daga garinsa balha a lokacin ba garin da yake da sufaye kamar garin bayan ya fita sai ya waigo ya kalli garin sai ce na za Allahu min qulubikum ma'rifati kawai sai ya wuce sai ce tunda hakika ce ba kwa so ma'rifa zuzzurfan ilimi a cikin sanin Allah ita ce ba kwa so har kuka wulakanta da Allah ya zari sanin Allah a zuciyarku sai ya bar garin tun daga fitarsa ba a ƙara samun sufi a garin wanda suka rage duk suka bar garin sannan ba a ƙara haihuwar wani sufi ba sai dai malami wanda zai je yana roƙon 'yan siyasa da kuma masu kuɗi amma ba su wanda kullum zai roƙi Allah ba su sufaye kullum suna ɗaga hannu a gaban Allah Allah ba mu Allah ba mu su kuma mafi yawancin malamai gaban masu kuɗi suke zuwa da attajirai da sarakuna ranka ya daɗe ba a bamu namu ba ranka ya daɗe ba a bamu namu ba shi yasa sarakuna da shugabanni suke san malamai ba sa son sufaye saboda gani suke wai sufaye girman kai suke ba sa zuwa wurinmu waɗannan ko suna zuwa wurinmu to da sun kai suka sai a yadda sai a aikata musu mugun abu sai daga baya kuma sai ka gana dama ta biyo baya a koda yaushe haka al'amarin yake tafiya to hatta imamul junaidu sayyidu da'ibatu sufiyatul bagdadiya shi kan shi wato an masa shaida da kafirci aka ce wai junaidu kafiri ne menene dalilin cewa shi kafiri ne wai yana faɗin maganganu a cikin tauhidi maganganun da ƙwaƙwalwa ba ta iya ɗauka maganganu na ma'arifa sai da ya daina fita ya zama yana gidansa idan ya zauna zai majalisi sai ya ce a kulla ƙofa in aka kulla ƙofar gidan ya shigo falo ya ce a kulla ƙofa in aka kulla ƙofar ya ce a kawo mabudan in aka kawo mabudan sai ya ɗaga shimfiɗarsa sai ya saka sai ce waye da waye a wurin ce wane ne tashi in gan shi sai ya ganka dawa kuma da wane tashi in ganka sai ya gama gani in ya ga wanda bai yarda da shi ba sai ce ku bude mar kofa ya fita sai ya gama tacewa to sannan ya zo ya zauna sannan ya fara magana akan tauhidi kadaicin Allah to wannan bai bar kan Imamul Junaidu ba hatta almajiran Imamul Junaidu din manya-manyan bayin Allah ya zauna daga nan mana ga wuri nan manya-manyan bayin Allah da suka biyo bayan Imamul Junaidu su ma akwai ibnu abi jamra ibnu abi jamra an shirya majalisi a kansa an shirya majalisi akan a kansa aka tara jama'a aka ce a zo a yi masa raddi akan me za a mai raddi ya ce ana ashtami bin nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ina haduwa da manzan Allah wannan sai ya janyo aka ce to a gayyato malam wani da malam wani da malam wani da malam wani su zo su yi majalisi mafi yawa idan ka ga malamai ka ji ce baka za a yi majalisi ko za a yi goron sallah ko to akwai wani abu da ake so a faɗa ne to sai a fake da goron sallah ko a fake da wani abu da ka zo wurin kana da kaifin hankali ana fara majalisin zaka san sakon da ake so a isar zaka iske akwai wani bawan Allah ne ko ana so a soke shi ko kuma gwamnati ce ana so a zage ta ko a faɗi wani abu game da sha'anin 'yan siyasa sai a ce za a yi goron sallah ko a ce za a yi wani to da an zo wurin sai a fara faɗin maganganun da ake so a faɗi wannan ɗabi'ar malamai ne ba sufaye sufaye ba sa tara jama'a su yi magana don wani a su suna tara jama'a su yi magana don allah kuma ko da magana ta kama irin halayensu ne suna faɗi akwai walin da ya ce yau shekara na arba'in ina istighfari har yanzu ko ban gama ba aka ce saboda me ya ce an taɓa yin gobara ne kasuwar da nake kasuwanci ta ƙone na fito jama'a sun fito ana gudu za mu je mu kwace kaya sai wani haddani sai ce ai kai shagon ka bai ƙone ba sai na ji daɗi na ce alhamdulillah ina cewa alhamdulillah sai na ji hatifi yana gaya oh alhamdulillah naka bai ƙone ba na ɗan uwanka musulmi ya ƙone sai na fara istighfari tun daga ranar har yau ban gama sannan kuma shagon na da bai ƙone ba makwabta na da shagon sai ya ƙone na ba su shagon na ce su raba su sai da shi su raba kudin su kara jari na bar kasuwar har abada irin wannan halayen nasu shi ke janyo sau malami ba zai taba yadda a san sufi ba don in an san shi dole a so shi in aka so shi shi kuma zai zama banza to me zai yi kazafi da sharri da kagiye ta magana har abin da yake faɗa ya shiga zuciyar mutane su su yadda amma duk ran da suka yi mu'amala da wannan mutumin za su gane me yasa wancan mutumin ke faɗin wannan maganganun to ka gani sun shirya majalisi akan ibnu abi jamra ba don koyewa don ya ce ana ajtami ubin nabi sallallahu alaihi wasallam ni ina haduwa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tun da suka sa ido a kansa bai ƙara fitowa sallar juma'a ba bai ƙara fitowa waje ba sai dai sallah kawai sallar jam'i idan ya fito da an idar da sallah zai dauki da duma sai yiwu gida kuma ba su gyara ba ba su daidaita da shi ba har sai da ya mutu bayan ya mutu kuma suka jefe shi da kafirci suka ce kar a je jana'izar shi sannan da aka tambaye su me yasa kun ki mutumin nan ya mutu sannan yanzu kuma kuna jifan shi da kafirci kuna hana mutane su je jana'iza sai suka ce wai ya halatta liwadi da zina wai duk jama'an nan da ke zuwa wurin salwadi ke da su bayan ya rasu ibnu abi jamra sannan waɗansu daga cikin makiyansa malaman bayan sun faɗi cewa yana halatta liwaɗi da zina sai waɗansu kuma suka ce ai da daddare ma kirista ne saboda me wani yana yin shiga irin na 'yan coci ya ɗaura janjani ya sa belt irin yadda kiristoci suke ɗaura shi kuma zikiri yake yi akwai ɗariƙu irin na sufa irin suna shabandiya irin zikirin da suke yi da ɗariƙar arusiya idan mutum ya manyanta in bai ɗaura cikinsa ba yana iya suma saboda zikiri ne da ake da zuciya ba da harshe ba zikiri ne da suke da zuciya za ka dinga jin numfashi ne kawai kettuwa to shi in dare in zai ambaci Allah sai ya ɗaure cikin shi ne sai suka je suka ce wai ai da daddare ma shi kirista ne da rana ne musulmi amma da daddare kirista ne sannan kuma yana halatta liwadi yana halatta zina sannan akwai abu madiyanar magaribi shi ma sun jefe shi da zindiƙanci makiyansa aka fidda shi tun daga bajaya har zuwa tilmisan bai dawo ba har ya rasu a can aka mai kabari sannan akwai alhakimu tirmizi shi ma makiyansa a zamaninsa malaman zamaninsa da suka ƙi shi saboda ya rubuta littattafai guda biyu akwai khatmul auliyayi akwai ilimin shari'ati sai aka ce wa ya fifita waliyai akan annabawa aka ƙi shi matuƙa ƙi aka kama shi aka kwace littattafan aka je teku aka jefa su a cikin ruwa ana jefa wani babban kifi ya taso ya haɗe su ya yi ƙasar ruwa sai bayan shekaru bayan ya rasu ya daɗe a kabari wani bawan Allah ya zo shigewa sai kifin ya fito ya watsa littattafan waje shi kuma ya ɗauka yana dubawa sai da ya kuka ya sujada ga Allah ya ɗauki littattafan ya tafi da su an buga su yanzu haka mamu muna da su duka biyu ilalu shari'a da khatmul awliya'i shine farkon wanda ya fara magana akan shehu tijani kuma tsakaninsu da shehu tijani radiyallahu anhu wato shekarun da yawa shekarun ya ta samma dubu wallahi ya ta samma dubu sai bayan ya rasu da kusan shekara dubu sannan aka haifi shehu tijani amma ka zo ka je yadda yake bayanin matsayin da darajar da martabar har ma sai da ta kai ya faɗi wasu tambayoyi ya ce ba mai iya amsa su a duniya duk ilimin mutum sai wannan mutumin shi kadai shi ne zai iya amsa su ya ce ko ni tambayoyin aka sanar da ni amma ba a sanar da ni amsa su ba to haka yake a kowane zamani a allah tabaraka ta'ala yana haɗa kowane irin wali da maƙiya kowane wali allah yana haɗa shi da maƙiya akwai a sa'adu ɗan abdullahi shi ma haka aka jefe shi da manya-manyan zunubai aka jefe shi da kafirci shi ma saboda littattafansa guda biyu da ya rubuta akwai yusuf ɗan hussein shi ma an jefe shi da cewa yana halatta haramu yana halatta haramu wai ya ce duk wanda ya bi shi babu laifi in ya yi zina wai shi ya faɗi wannan har ya mutu ba su daina faɗin wannan ƙazaman maganganun ba amma shi bai taɓa damuwa ba saboda tamakkuninsa a cikin allah sannan akwai abul hasan al-busanji an fidda shi tun daga garinsa na sabura an fidda shi daga garinsa aka mai da shi na sabura kuma aka ce kafiri ne aka ce zindiki ne aka faɗi maganganu bai dawo mahaifarsa ba sai da ya mutu sannan aka dawo da gawarsa akwai suhununul muhibbu shi da aka dinga mai sharri ma sai da aka mai yarfe aka je aka ba karo kuɗi aka ce ta zo ta ce yana neman ta wai idan ya zo ya neme ta wai shi yana zuwa daren juma'a ya neme ta ranar juma'a kuma manyan almajiransa guda uku sai su zo wai duk su suke yin wannan suka yi masa wannan sannan imamu shubli shi ma a zamanin sallah haɗa shi da makiya sun jefe shi da kafirci har ya koma ga Allah ba su daina faɗa ba sai da ta kai imamu shubli ba shi ba duk mai san shi ma sai an je an gaya wa iyayensa su ɗauki mataki a kansa wanda kuma ake da iko a kansa sai a kama shi a kai shi sakatiri a ce ya samu taɓin hankali yana lafiya ta kalau ana ce ƙarya yake mahaukaci ne haka aka dinga yi masa wai saboda mutane su daina sansa har ta kai wani daga cikin shehannan bagadad yana cewa laulam ta kullillahi tabaraka ta'ala jahannam la khalaqaha lillazina azaw shubli ya ce wallahi da Allah bai halicci jahannama ba da ya halicce ta saboda waɗannan mutanen da suke cutan imamu shubli wa kaffaru suke kafirta shi ya ce illam yadkhulul shubli jannata faman yadkhuluha in dai shubli bai shiga aljanna ba wai zai shiga a zamaninsa a cikin waɗannan malaman sannan akwai al'imamu ababakar al-qabisi an fitar da shi daga maghrib har zuwa misra a ɗaure aka kama shi da aka kai shi misra aka tsire shi da icen dabino aka ɗora shi akan tsinin aka dinga jan kafafunsa sai da tsinin ya bullo ta kanshi ana kiransa ababakar alƙabisi ana tsire shi yana karatun alkur'ani ana tsire shi yana karatun alkur'ani ana tsire shi jini yana fitowa ta ido ta hanci ta kunni amma wallahi bai mutu ba sai da ya kai minar jinnatu wan nas sannan ya cika kuma karatun da tadabburi da kushu'i masu tsoron Allah wasu sun suma mutanen da suka mutu saboda mutuwarsa sun yawa a zamanin shi kuma duk haɗi ne irin na malamai kawai su haɗa abu su ƙulla jahili ba zai iya warwarewa sai a ce ai lalle ya cancanci a kashe shi su kuma da suka haɗa abin sun san ƙarya suke in ba su faɗa ba zai tare su shine kawai to sannan akwai imamun nasi shi ma imamun nasi shi kuma tsinka shi aka yi aka kama hannunsa na dama da hagu aka dinga jan shi sai da ya tsinke biyu a wani ƙauri an ce idan aka ja shi sai ya zama kamar tantali kamar cin gam suna ja yana kallon sai yana murmushi su ja shi sai ya faɗi sai manzo Allah ya bayyana a gaban sai ya ce yanzu ashe nasi ashe du ashe ashe nasi ashe duniya tafi inda muke daɗi sai ya maza ya haɗe jikin shi sai aka tsinka shi kawai shi abin da ya faru da shi imamun nasi wato malaman zamaninsa ne suka ce shi ɗan hakika ne yana halatta haramun yana kaza baya sallah ya ce duk wanda ya gan shi ma ba sai ya yi sallah kuma malami ne babba har tafsirin alkur'ani ya rubuta yana da littattafai to amma saboda bai zuwa gidan sarki bai zuwa gidan gwamnati ba a kacaniya da shi wurin cin makaroni da kuskus da naman kaji da kifi sai su kuma shugabannin sai suka yadda tun da ƙa'idar shugaba shi ba ka zuwa wurinsa to jayayya kake da shi kawai to sai aka zo aka ce to a nemo shi aka zo aka zauna da malaman shi kadai suka zo da littattafai shi kuma yana rike da carbinsu menene yake faru an ce kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza ce ban ba eh ai baka yi a fili ya fitowa amma ai ka ce kaza kai ce dalilin da yasa na ce kaza Allah ne ce kaza ya ce kaza ya ce kaza dalilin da yasa na ce kaza manzo Allah ne ce kaza ya ce kaza ya ce kaza da ka sai carbi a hannunsa duk inda aka shiga aka fito sai hujja to kuma sarakuna a lokacin malamai ne suka ce ka ai wannan ashe duk garin nan ma ba malami irin shi to da malamai suka ga an sallami karan an mai alheri sai suka ce to mun san inda zamu kullo masa sai suka je suka nemi baduku aka rubuta kulhu wallahu sai aka ba baduku aka ce ya dinka takalmi ya sa kulhu wallahu a karkashin takalmi da aka gama sai suka hada baki da wasu aka ce a je a nemi almajiran shi rana kaza za su je ziyara wurin shi su kai mai hadiya sai aka sa wasu kuma suka ce duk sanda kuka ga yasa a yi maza a zo a gaya mana ranar da nasi ya sa takalmin aka ja su suka gaya wa hukuma nan da nan kar ana zaune sai ga su yanzu wato hakikar takama ta wuce ulhuwar lahu ma kake takawa ya ce ni in taka ulhuwar lahu kuma me yasa kuke haka ka ina a gabanka kaza kaza kaza kaza kaza kaza kawai sai aka daga kafafunsa aka cire takalmi yana kallo ana yanka sai ga ulhuwar lahu ya ce wallahi na sallama wa Allah in dai raina ne ba kwa so bismillah in na tafi za ku biyo ni za mu haɗu a can shi ke na aka mai wannan kisan gillan to kowane zamani haka Allah yake yi duk inda Allah ta baraka ta ya tada wali sai kaga waɗansu ‘yan ciwa-ciwa ‘yan hayaniya haka a gefe su ta faɗin maganganu saboda su cimma burinsu da manufarsu to haka abu abdullahi shi ma aka yi masa haka al'imam hassan albasari shi ma haka aka yi masa to haka nan manya-manyan bayan allah hatta shehu tijani allah ya kara mar yadda akwai wani mutum ana kiransa ibn maya ba sai da ya rubutu ya littafi a kan shehu tijani ya kafarta shi ya zindikantar da shi ya kafarta almajiransa da mabiyansa sannan shi ibrahim kaula harbiyallahu anhu shi ma haka aka yi ya ce malaman zamani na sun jefe ne da kafirci da zindikanci da halatta haramun da fasikanci da sauransu saboda haka waka zalika ja'alna li kulli nabiyin aduwan kuma aduwan din nan shayatin al-insi wal jinni ba wai shaidanun mutane bane kawai da shaidanun aljanu da shaidanun mutane su ne za su rika yi wa junansu wahayi yuhi ba'dhum ila ba'd za su rika yi wa junansu wahayi na waswasi ku ce kaza ku ce kaza ku ce kaza ku ce kaza duk abin da zaka ji wani malami ya fito yana faɗa akan wani bawan Allah shedanu ne suka mai wahayi shi kuma yake faɗi shedanu ne za su yi masa wahayi shi kuma sai ya faɗa saboda haka idan mutum zai ba Allah ya ba Allah kawai kar ya damu da duk abin da zai gani ko duk abin da zai ji ko kuma duk abin da za a aikata masa ƙa'ida tun farkon duniya annabawa abin da ya faru da su kenan annaba adamu shaidan ya cuce shi annabi nuhu kan'ana annabi ibrahim namruz annabi dawud jalutu annabi musa fir'aunu annabi isa yahudawa annabi muhammadu sallallahu alaihi abu jahal to kai ne za a kyale ka saboda ka allah ya kiyaye mu na'am to shine shehu radiyallahu ta'ala ya ce a idan har Allah bai haɗa ka da makiya ba zuciyarka za ta so su kuma za ka rika zama da su duk abin da suka yago na cuwa-cuwa da haramun za su san maka za su san maka to amma idan aka saba to shi kenan sai ya zama halal zalla kake ci halal zalla shi kake ci don ko ba a san ka balle a kawo maka ƙazantar da ake ba su la tara minhum illa ma tuhibbu idan har kana san su suna san ka ba za ka gani ba daga wurin su sai abin da kake so to in ko aka samu wannan labudda an tamila ilaihim dole ka rika karkata zuwa gare su wa ya kuzo na kistan kabiran min kalbika sai su yanki wata tsoka mai girma daga zuciyarka illam yastawlu alaihi idan ma an yi sa'a ba su ranjayi zuciyar taka gabaki ɗayanta ba wa iza az'ajaka addararu min kulli janibin amma idan suka kuntata rayuwarka da cuta ta kowane bangare raja'ata ila khaliqika sai ka koma zuwa mahaliccinka wa bari'ika makaginka fa yastafika li nafsihi sai Allah ya zabe ka dan zatin sa sai ka rika ji a zuciyarka ana ce maka wasdana'atuka li nafsi wasdana'atuka li nafsi wasdana'atuka li nafsi wa hadha khairul laka min ad-dunya wa ma fiha shehu ya ce to Allah ya zaɓe ka don zatinsa ya fi malamai su rika gayyatan ka gidajen gwamnati ana damawa da kai kana karɓa irin yadda suke karɓa Allah ya zaɓe ka yadda da kai ya fi duk wannan Allah ya samu dace Allah ya tabbatar da mu a cikin masoya bayan Allah kar Allah ya samu daga cikin makiyan bayan Allah masu cutar su ya rabbi يا رب يا رب يا صمد وكن مجيسا لنا يا واحد الاحد يا بر يا وتر يا عين المراد اجل يا من لا له شفع كلا ولا ولد اجس بينه وفرج كربه ابدا يا من لا شفيع له حقا ولا ند انت القياس لكل خائف وجل يا بر يا حق يا من لا له ضد فرج لأمة خير الخلق غمهم ولا ينالهم نصب ولا حسد بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد الطاهر الأنسابي أحمد صل وسلم على خير الورى جدد محمد آله أسابي سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين muna maraba da zuwan jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Sharif Muhammad Kabir za mu bashi ya mana addu'a